الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد المهدي وأخرج والآتي بما سبقنا عبدنا بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق النبي وبالله الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ومن أقول الله سبحانه وتعالى إذا جاءوا لهم majalisina ranar alhamis wanda kuma saba yi duka ranar alhamis wanda muke karanta littafi na imamu turmizi ma na sahihu turmizi a jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama mun yi alƙawarin cewa in Allah ya kai mu lafiya bayan sallah da sati biyu za mu dora daga inda mu fara alhamdulillah yau Allah ya kawo bayan sallah da sati biyu kuma za mu dora daga inda mu fara insha Allah bayan haka yau din karatun mu zai zama da cewa ilaji ne su cewa mun dawo kowa ya ce san mun dawo ma'ana ba za mu kawai da karatu kamar yadda muka saba ba domin saboda wasu ainihin rai kamar yadda aka kwana a baji na baya babukan baya ina da za mu tashi a babu ba za a fi manyan sai ido a fayara balalan wala ya bugu fi islama mana wannan babin zai magana akan wanda ya farka daga barci sai ya ga dai shi a jikinsa mana a jikin wandonsa amma ko bai so ya shi mafarki ba mana dai ya yi jikinsa da danshi amma bai so ya shi mafarki ba to me hukuncinsa حدثنا أحمد بن مني حدثنا عمار بن قاسم الخيال بن عبد الله بن عمر هو الأمري عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت سوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنبئي من رأى الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل كميت مجرم يزيد البللة والليس مديشي أو الدرسة ولا يدخل في سلامة أما بيسنه شيء وملكيبا قال سيما الله صلى الله عليه وسلم يكتسل كيوانكا وعد الرجل كما المجرم لأنه كديه سلامة lalle ya yi mafarki walam ya ci balalan amma sai bai samu zaishin abu a wandansa ba mafarkinsa lalle ya yi mafarki har ya zubar da bani amma a wandansa bai gani a cike ba ƙwala sai manzo Allah ta ki ta la rusula alaihi kuma babu wanka a gare shi alalai kenan cewa shi ainihin a wanka na mafarki ya tabbata ga cewa kenan sai an ga mali kenan sannan ainihin a yi wanka قالت أم سلمة أم سلمة تكي سوى يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم هل المرأة ترى ذلك غسل shin mace za ta iya wanka in ta ga wannan abun a cikinta qala sai manzo Allah yake cewa na am haka ne innan nisaa shaqaiqu min dali ai su ma mataye cikin mazaje ne ma'ana kamar da zai suke su abin da ya shafi hukuncin maza ma'ana kamar ya shafi hukuncin mata ne da haka ba ma sun yin tambaya ba قال أبو عيسى إمام الترمذي وإنما روي هذا الحديث قد أرويت أن حديث لي هو روى هذا الحديث عبد الله عبد الله يروي أن حديث ابن عمر عن عبيد الله ابن عمر حديث عائشة الرجل يسلم بللا وأن حديث لنا عائشة أن جاء مسلم يقدر شيء وأنزل ولا يذكر به تلاوة بيت المبركي با وعبد الله بن عمر ضعفه يا حياة عبد الله بن عمر إمام يا حياة بقى فاشي مسعيد min kibali hifzi ta bangaren haddasa fil hadisi a wajen hadisi ya da raunin hadda da haka da'ifi ne wa huwa qawlu ghayr wahidin min ahli ilmi amma fadin hakan fa kuma dukkan malamai da yawa sun faɗi wannan magana ba mutum ɗaya ba min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'at tabi'ai cewa idan sai ka zaba gudu idan mutum ya farka fara'a ballat billatan sai ya ga dan shi to a tsawayar tasirin lallai shi inda ke wanka mutumin da ya farka ya ga haka to ya wanka a ƙwararwar sufiyanu sauri wannan shine ya faɗi imamu sufiyanu sauri wa ahmad da imamu ahmad kala ba abu alin ilmi wasu malamai suka sai yunan dabe daga cikin dabi'ai inna ma ya zuba a rayar gusu kadai wasu kaya wa zuba a kansu ne idan ka nasu billatu billatu tabbatin idan fadanshin ya zama dan shi ne na ainihin maniyi ma'ana mutum kawai da ya ga dan shi wani ruwan ruwa kamar ko fitsari ko wani abu ko ruwa haka ko kuma ne ma wurin yayi babu wanka a kansa sai ya tabbatar da wannan danshin da ya gani dan shi ne ma'ana na dukkan mani na nutfa sannan zai wanka din وهو قول الشافعي والنشير مكان الإمام الشافعي وإسحاق إسحاق وإذا رأى إتلاما إذا يجا مفركي ولم يرى دلة فيكم عينهم تنشين تكم مني بعد تكم وندنسا فلا قصة عليه باب وانكا أتكنسا عند آمة أهل العلم أول ما في دكا ما معلم ما في علمي wanda ake itibari da su to aka haka suka tafi mutum da ya yi mafarki a cikin baccinsa bai ga ainihin wani a cikin kayansa ba to ainihin a ko da ku a cikin mafarkin ya zubar da maniyi amma sai aka tashi a gaba wa mani a cikin wanzansa to wannan babu wanka a kan saboda wannan hadisin da muka karanta babu ma za a bin maniyi wal mazi wannan babu zai magana akan maniyi da mazi حدثنا محمد بن عمرو الصواب البصري حدثنا هشام عن بريد بن ابي الزياد حال تعويل السند قال يكتب حدثنا معمر بن غيلان حدثنا ابن مسعود في ان رايت عن يزيد بن ابي زياد عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي قال يكتب سالت النبي صلى الله عليه وسلم لا تنبهي من الله صلى الله عليه وسلم عن المزي game da ainihin mazi faƙala sai ke cewa bilal mazi alwudu idan mutum ya yi mazi to alwala zai yi ومن المني الغسل idan kuma mutum ya fita mani wanka zai yi ma'ana hukuncin maziyi shine hukuncin ainihin a ainihin alwala mutum ya sake alwala sannan kuma mutum ya yi sarki akwai sarki a cikin hukuncin maziyi mutum zai yi sarki wannan ainihin alwala sai ya tauro sai ya sake alwala duk da cewa malamai sun yi magana kan cewa shi maziyi idan aka zo ainihin sarkinsa ya bambanta sarkin ainihin bawale shi sarkin bawale idan mutum ya wanke iya mafitan a ainihin bawalin kawai sarkinsa ya yi amma shi maziyi ma'ana mutum zai wanke mutum bawalin zai wanke kuma duka kara a zakarin nasa gaba daya shi da hukunci ma'ana sarki shi maziyi kada yake cewa wa filbari a bin daji ibn al-aswad wa ubay ibn ka'ab su wata wannan hadisi قال أبو عيسى إمام مسلم قال حديث حسن صحيح وقد روي أروي عن علي بن أبي طالب تكسرنا علي بن أبي طالب إلى wannan حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله صلى الله عليه وسلم من غير وقت باكس كاتبا من المسي الوضوء سوى مسيح مثل الرسل ووري باون كازيبا ومن المني كما الغسل إذا مشي بيت مني كما وان كازي هو قول عامة أهل العلم ولا شيء مكان تلك أيديهم معلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سنة صحابة من الله صلى الله عليه وسلم والتابع التابعهم بعدهم والنسك يوبايا وبه يقول سفيان da wannan hutun rawu biyar wa yake hukunci shafi da shafi wa Ahmad da Ahmad da Saka da Ishaq babu ma za a tuna masa yasibu tauba wannan babin zai magana akan wasi ya shafi dukkan mutum حدثنا عناد حدثنا عبد محمد بن اسحاق عن ابن ابي عبيد هو ابن الصفاج عن ابيه عن سعد بن هريب قال يسوى كنت القادر لمسجد شتاء وانا na zama ina gamuwa da tsanani da wahala akan abin da ya shafi harkar masihi ma'ana a cikina ina da yawan masihi وكنت أكثر منه الغسلة لا يزم إلى يوم إلى يوم الغسلة وان كاتب ولم بزين فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة جاء الله صلى الله عليه وسلم أبن كي فاروا لي وسأل جوان متفيش فقال سيك إنما يسكتك من ذلك الولاء كأي شيء كبا سيكاي وان كابا فقلت سنة يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم كيف بما يسيب الثوبي منه متى يقوم أبن كي شابان تفعلا أبزيه kala sai yake cewa ya fi ka an tafi da kafsan min ma'in ya ce ka dauki tafi na ruwa fata ba a bibi ka yi ya ba wa wannan tufan sau baka tufan ka ayi tsara annan ruwa sabon din da shafe shi ma'ana kenan ya yi ya isa a kan abin da shafi na zai inda ka san dai ko ma'ana wani abu na a tufayi ko wani abu na saya taba tufa mutum to ya yi ya isa masa ba sai ya wanke ya zubar da wannan ba to shi ma masu yi haka yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe ka ma'ana kai ya faruwa قال أبو عيسى إمام الترمذي سوى هذا حديث حسن صحيح ولا نعرف بمثل هذا إلا من حديث محمد بن إسحاق في المسجد مثل هذا أما سيأولين حديث محمد بن إسحاق لا يرسل من ونه وقد اختلف أهل العلم تلاحق مع المسجد صحابي في المسجد أكم مزيد يصيب الصوم ليس بالنفع فقال بعضهم وسكتي لا يصيب إلا إلا الغسل ba abin da zai isa sai wankewa yayin ba ya tsawa kenan wa huwa qawlu shafi'i shi ne fadin imamu shafi'i وإسحاق لإسحاق وقال بعضهم المستفيد يسوء النظر معناه يجي فيما يسمى والنم وقال أحمد إمام أحمد يكي سوى أرجو أن يسوء النظر بالماء لما إلى غير كما يجي في دوام يا إسوى معناه شيء مسيح babu ma za a fil mani sai tauba wannan kuma babu zai magana akan mani ya taba ainihin tufa حدثنا عناد وحدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن عمار بن الحارث قال يكتوى ضاف عائشه زيف ولباقو يا سوقا معنا باقون نانا عائشه رضي الله تعالى عنها تاي باقو wanda ma'ar baƙo ma'ana wurin da ya zo kenan fa amarat tahu bi mirhaqatin safra falama sai ta aika masa a wurin kwanan nasa ma'ana da abun lulluba kamar mayafi wanda yake mai fasfas sai bacci akai ya kwana akai fata laba sai ya mafarki cikin dare fasta haya sai kunya an yi sula biha ilaiha ya aika mata ma'ana wannan abun mayafin da aka aiko masa ya biyar masa shi wa biha asaru islami wanda a ciki akwai tufa na akwai alama na ainihin mafarki a ciki ma'ana mali ya taɓa wannan abun sai ji kunya ya aika haka fa zama tsara fi ma'i sai duk ya ci a cikin ruwa ma'ana kamar ya wanke shi suma arsala biha sai ya aika mata ma'ana da wannan abun shimfiɗa da فقالت عائشة لها جدك سوى لما أفضل عليها ثوبنا لما أفضل علينا ثوبنا me yasa ya bata mana ainihin tufan ma'ana yadda durmu ya sha wannan ba wani wanke shi aka yi kamar ya bata mana shi inna ma kana yakfihi an yufrika hu bi asabihi kada ya yi shi kankare wannan maniyin da ya bansa wa rubama faratu saboda ya yi wanda ke kankarewa min sauki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi asabihi daga cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kuna idan na gari a cikin an kan kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi cikin masallaci ya salla to wannan hadisin ya kawo ainihin wannan da yawa a wurin malamai kuka hawo mazahib da yawa tun daga sahabbai akwai wanda suka ji akan cewa mani ko wani wani ne ya kankare shi ba sai an wanke shi ba a daga sahabbai har zuwa ga imamu shafi a cikin ayyukan su arwa imamu shafi da cikin wanda suka dauki wannan cewa a kankare kawai ba sai an wanke shi ba to usman da bai suka tafiya sai an wanke shi sai su kamar wanda suka tafiya kan cewa ba sai an wanke ba suwa ba su hana wankewan ba sai suka ce a in an wanke din ma'ana an ƙara tsarkakewa ne amma in an kankare yayi saboda wannan hadisin cewa ina kankarewa manzo Allah ya sallah da shi ma'ana wannan tufa kai kenan su tafiya kan cewa shi mani ba na zusa bane sai wasu suka tafiya kan cewa a mani na zusa ne in ma na na Aisha ta kankare wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita sallah to wannan ya shafi khususiyya sai na shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba na sauran ahmadun nasi ba har ma suke cewa wai abinda Hausawa suke cewa wai in ba rami me ya kawo magana rami me yasa aka ce akan kare shi tun asali in haka ne a bashi mana in ba in ba dan sa bane a bashi mana don haka ainihin kankare wanda aka ce a yin ya nuna cewa akwai kushen ma akan sa ma'ana shi yanzu ta akwai kushen ma akan shi wannan wannan ainihin manijin da haka suka tafi akan cewa wanke wannan kusa akan mu dai mukan ahmadan kusan wajibi ne inda ba nan sa bane ai ba za a sa kan karen ba to don haka bai an ce wai ba rami bai kawo rami bai kawo magana rami to don haka wannan kenan hadisin ta kawo shi sahihin hadisi ne amma kuma malamai kamar Imam Malik Imam Ahmad bin Hanbali Abu Hanifa duk sun tafi akan cewa manihi sai mutum ainihin ya wanke saboda haka a sai wannan to amma a cikin suma malamin da suka ce a cikin tufa din ba sai an wanke ba akwai wanda suka kare bayani suka ce to su ma a wurin su in a tufa ne ba sai an wanke ba amma in a jiki ne sai an wanke akwai an fahimci bayani wanda suka rike a tufan ba za a ba za a wanke ba kan karan ya isa duk da su amma bai a jiki ne kuma sai an wanke tunda hadisin ya zo akan maganar bushashe ne a cikin tufa saboda haka tunda bai kan tsawon kuma ko a tufan ne in danye ne sai an wanke su ba akan haka suka tafi ko a cikin tuban da in danye ne sai an wanke amma in bushe ne ainihin za a kankare saboda haka abin da yake ya dame mutum ya gama niyyar cikin tuban sa ya ma'ana wanke din kamar yadda ake wanke su ne na to wannan shine abin da na Aisha ainihin tuban قال أبو عيسى إمام مسلم هذا حديث حسن صحيح وحديث حسن صحيح هو قول أو غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم wannan magana ce ta babu sun dai bane da cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'a tabi'ai wa umma da wanda suka zo bayan su min al-fuqaha'i daga ainihin fakihai mislu sufyan sauri kamar sufyan sauri shi ma ya taka kan haka wa shafi da imamu shafi shi ma ya taka kan cewa ba sai an wanke ba wa ahmad da imamu ahmad da ishaqa da ishaqa karu suka ce fil mani yusibu tauba mani da ya shafi ainihin tufa yusibu al-farqu kankara kadai ta ishi mutum wa in lam yuktasal ko da ba a wanke shi ba wa haka za ruwa haka ruwa aka ruwaito shi an mansur daga mansur an ibrahim daga ibrahim hadithul haris da ibn harisi an aisha daga rana aisha مثل رواية الأعمش كما روى الإمام الأعمش وروى أبو معشر أبو معشر يا روى هذا الحديث وأن حديث عن إبراهيم عن إبراهيم عن الأسود عن أسود عن عائشة عن عائشة وحديث الأعمش حديث الأعمش أصبح شيء عيني إنجل باب غسل المني من الثوب شيء كنما باب wanke mani a cikin tufafin gari a wanke ma'ana aka san wansa da mafi حدثنا احمد بن مني قال يكتب حدثنا ابو معاويه عن عبد بن ميمون ان ارانا عن سليمان عن يسار عن عائشه انها دخلت منيا في صوب رسول الله صلى الله عليه وسلم تو انا عائشه سوى تا wanke مني a cikin tufan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن عباس ابن عباس شيما رواه wannan وحديث عائشه حديثنا عائشه انها دخلت منيا ta wanke mani in zo da suna suna daga cikin mazalla suna salon laisa bi mukalifin da hadisin sarki ba wai ya saba wa shi wannan hadisin da kankaran bane da annahu wa in kana farko to ko da kankaran ma ya isar kad yustahabbu li wasli amma an so ga mutum Allah yura ala sawbihi asaru ai kar aka alama abu a cikin tubarsa ma'ana kankaran ya isa amma wanke wanda aka yi ana so a kawar tubar ne saboda kar a ga a kauda alaman gurbin maniyin ne saboda kar mutane su ta kallo ma'ana ai dai dauke shi kenan wannan wankewan ba wankewan da ta saba ne wankewan kar a ga alaman maniyin a cikin tuwan mutum ne kamar wanke dauda ne ke a yadda ya dauki wannan hadisin shi kenan kenan ma'ana kenan shi yana kan fahimtar kankaran shi ne ma'ana sama da ba sai an wanke din ba qala ibnu abbas radiyallahu anhu yake cewa al-mani manzal mukadi yake cewa ai mani kamar ainihin kaki ne idan ya taɓa tuban ka yankin kare kawai shi ke nan fa'amitu an ka walau bi ibkirin ka kawo da shi ko da ɗan itacen karan ainihin wannan ne a rumfu ne ma'ana ɗan kara ne haka ɗauka ainihin ka kawo da shi ɗan itacen rumfu karan rumfu kirin shi ne ma'ana rumfu saboda haka ɗauka ka ɗan kankare in ya bushe kawai da shi ke nan ba sai ya wannan duk suna ishara zuwa da su shi ne su kansu amma za a zunubi ya rama da su alhamdulillah kamar da muka faɗi za mu taɓa kaɗan ne saboda shaɗin da cewa mun dawo karatunmu da kuma ainihin da dalai za a zuwa wanda ya kai mu ainihin wani sati Allah ya fi za mu zora a kan ainihin wannan babi da kuma kwana Allah su wanda ala ya tsara a wani fahimta na musulunci Allah ya ba mu tsarkafin wayannan a wasu hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah su wanda ala ya gara da mu zai yi Allah وسلم ثم ولا يسمي الله يكرم Thank you.